أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ina matukar farin ciki da murna da Allah subhanahu wa ta'ala a irin wannan rana ta yau ranar 29 ga watan rabi'u sani hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam shekara ta 1437 wanda ya zo daidai da takwas ga watan biyu na miladiya dubu biyu da goma sha shida Allah subhanahu ta'ala ya sa muka yi zango a wannan gari da koyaushe muna yawan wucewa muna zuwa muna ta wucewa zuwa Kano ko zuwa Kaduna ko zuwa Abuja garin jama'are da jin wannan suna ma mun fahimci cewa garin garin Fulani ne da jin wannan suna saboda duk kalmomin da suke karewa a re re re yawanci kalmomi ne na fulanci to muna yi wa ƴan uwanmu fulani sallama ta musulunci maza da mata yara da manya shehunanmu da iyayenmu da almajirai ƴan uwanmu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sannan kamar yadda malam ya yi bayani ba wai musamman ba ne muka zo wannan gari da gayyata ta musamman mun yi zango ne domin ajandan da muka shirya tun ranar laraba da muka fita tare da wannan tawaga mai albarka wanda ya hada da malam bariman goni hamid ko goni hamid da kuma malam sale gashuwa da dan uwan shi malam alhaji direban mu tare da malam ali mai rekodin mu tun ranar laraba muka fita zuwa gombe daga gombe kuma muka je jos daga kuma jos muka wuce kaduna daga kaduna jiya muka je katsina sai kuma a yau muka zo muka yi zango a wannan gari na jama'ar wanda alhamdulillah dan wannan lokaci da muka zo garin ya ba mu sha'awa garin kuma ya burge mu mun fahimci cewa wannan gari samarinsu da yaransu da matansu da mazansu masu son addini ne domin gaskiya da wuya a dan wannan lokaci kankani a wasu garuruwa a tara mutane irin wannan a ce da a ce karfe takwas ko tara za a zo a zauna a yi bayani to a ce mutane za su iya ji amma cikin lokaci kankani a ce wannan gu yana yana cike da yara makil matasa makil maza da mata kuma babban gwani sha'awa da abin ya bani za ka ga yaran suna nan a nutse tsit sabanin da yawa daga cikin yaran wasu gari za ka gan suka zo gun karatu suna hayaniya da surutu waɗannan abubuwa duk abubuwan yabawa ne wanda a idanunmu ke gani a yanzu a wannan gari jama'are garin fulani gari ne albarka kuma alhamdulillah shigowanmu bai jima ba sai ga wasu matasa waɗanda yawansu ba za su gaza wa mutum ashirin ba suka zo suka karɓi ɗarika ta tijaniya wanda wannan duka yana nuna wannan gari gari ne mai albarka domin duk lokacin da aka ce matasa su ne suke gaggawa suke zuwa kusa da harkokin ibada to lalle wannan gari gari ne mai albarka Allah ya kara masa albarka to a gurguje da ke muna kan hanya maulidi ne aka shirya za a yi a wannan waje maulidi ma'aiki alaihi salatu wassalam maulidi ba kamar yadda muke fahimtar ta cewa dole sai a cikin watar watar rabiul awwal ba domin ma'aiki alaihi salatu wassalam a kowanne litinin yana yin azumi da aka tambaye shi dan me yake yin azumi yace zaka yawmun wulidtu fihi wa yawmun tu'itu fihi a ranan aka haife ni a ranan kuma aka aiko ni dan haka nake azumi duk litinin sanin kowa ne wai ba a cikin watan rabiul awwal kadai ake samun ranar litinin ba a dukkan wata akwai ranar litinin domin haka ne kenan haƙƙin maulidi shine a dukkan sati a dinga yin maulidin manzon Allah saboda a dukkan sati akwai ranar litinin sannan duk wata a ce an yi maulidin manzon Allah saboda a dukkan wata akwai ranar litinin muna da ranar litinin guda hudu a cikin kowanne wata wanda kenan idan za mu ba wa maulidi haƙƙinsa shine muna yin maulidi arba'in da takwas a ji shekara arba'in da takwas amma saboda gazawa irin na ɗan adam shine ake yin maulidi cikin watan rabi'ul awwal kadai masu himma su wuce da shi cikin watan rabi'u sani to alhamdulillah mun gode wa Allah subhanahu wata'ala a ko ina waɗanda suke cewa maulidi ba shi da kyau sun dawo sun yi tsib saboda babu dalili domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin cikin suratul an'am cewa annabi Isa alayhi salatu wa salam ya roki Allah a saukar da ma'ida anzil alaina ma'idatan min as-sama'i sai yace takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wannan tebirin abincin da za a saukar a matsayin mu'jiza ta kasance idi ranar da aka saukar da ita a mayar da ita ranar idi li awwalina ga waɗanda aka saukar wa na farko wa akhirina da kuma waɗanda za su zo ƙarshen zamani to in har ranar da aka saukar da tebirin abinci za a mayar da ranar ya zamanto ranar idi ga waɗanda aka saukarwa za a mayar da ranar ya zamanto ranar idi ga waɗanda za su zo har zuwa ƙarshen zamani to yaya ranan da aka saukar da wanda aka halici komai da kowa dan shi yaya domin haka ne za mu fahimci hatsarin da waɗanda suke inkarin maulidi ko waɗanda suke jifan maulidi da bid'a ke ciki kenan su abun su teburin abinci ya fi manzan Allah domin su abun su abincin da za a ci ya riɗe bayan awa hudu a mayar da shi kashi ko fitsari ya fi manzan Allah a wajensu domin idan ba haka ba yaya ƙur'ani zai ce a mayar da ranar da aka saukar da teburin abinci ranar idi ga waɗanda aka saukarwa da sauran waɗanda aka za su zo a ƙarshen zamani sannan kuma a yau wai a ce ranar da aka saukar da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba za a mayar da wannan ranan ranan idi ba sannan ku fahimci ibara ta qur'ani saboda cewa yayi takunu lana idan li awwalina domin mu ba mu mayar da maulidi ranar idi ba mun gaza dan ne ranar idi kenan ana bukatan kowa yayi yanka ana bukatan kowa yayi sabon dinki ana bukatan kowa ya yi abinci ana bukatan a ziyarci juna a yi bukukuwa in an yi haka ne aka mayar da ranar maulidi ranar iri in ba a kasar borno ba inda aka ba wa maulidi muhimmanci abinda na sani dai a garin ruwan fulani ba sa yanka a ranar maulidi ba sa sabbin ɗinki sannan kuma a garin ruwa su ba sa bukukuwa to saboda haka kaga kenan maulidi din yadda muke yin sa a yanzu din mun gaza gazawar mu ta bangarori guda biyu ne bangare na farko kasancewar muna gajiyan yin sa in mun yi rabi da awwal wasu suka raka rabi sani sai kaga an gaji an watsar alhali shi ma'aiki baya gajiya yi wa kansa maulidi duk sati yake yi har ƙarshen shekara gazawan mu na biyu shine ba ma mayar da shi ranar idi akalla ba ma ba shi darajar teburin abinci ta bangarorin nan guda biyu a gaskiya mun gaza sannan kuma waɗanda suke cewa maulidi bid'a ce sun ji kunya kullum ana challenging din abin ana hanawa kullum kuma yana karuwa to domin haka alhamdulillah mun gode wa Allah subhanahu wataala da wannan taro shi kuma ma'aiki alayhi salatu wassalam a wannan zama ko daren cikin wannan dare ba zai yi mu ce mun yi bayanin ma'aiki alayhi salatu wassalamu ba domin girman mawdu'in shi amma abin da muke so mu yi tsokaci kaɗan a kansa a nan muna so mu gane cewa ma'aiki alayhi salatu wassalam darajar da aka bashi ya kai ga komai da komai da kowa ya zamanto na karkashin rahamarsa wanda ba dan shi ba babu wani da zai numfasa babu wani da zai rayu ya ji daɗi a cikin rayuwar da ke yi a cikin wannan duniya domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo nafi da isbati yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan wannan ne domin haka ne Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da cewa wannan ma'aiki alaihi salatu wassalamu manzo ne wanda ba a yi ba kuma ba za a yi kamanninsa ba ila yawmul qiyama yadda al'ummansa kuma ba taɓa yin al'umma irin wannan al'umma ba kuma ba za a yi ba Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas Allah subhanahu ta'ala yana cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas wannan ma'aiki alayhi salatu wassalamu saboda girman sa ne Allah subhanahu ta'ala ya duba wani annabin Allah cikin annabawa wanda kasancewar shi annabi yana cikin wayanda aka yi miki nafsi akan wahayi cikin inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di yana ciki sannan kuma yana cikin wanda Allah subhanahu wataala ya tabbatar da risalarsa yake cewa wa inna yunus laminal mursalina ya kawo inna ya kawo lamu litidai a can gaba ya tabbatar da cewa annabi yunus alayhi salatu wasalam yana daga cikin mursalai to amma duk da haka girman ma'aiki alayhi salatu wassalamu yasa aka hana shi kada ya zamo kamar annabi Yunus alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti id nada wa huwa makdud annabi ne su kutum annabi ne suram da al'ummansa kuma yana da wata niza cikin annabawa ba a taɓa yin wani annabi da aka aiko dukkan al'ummarsa suka yi imani da shi sai annabi Yunus alayhi salatu wassalam kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya bayyana yake cewa illa qauma Yunus din lamma amanu kashafna anhum azab al-khizy fil hayati dunya wa mata'nahum ila hin kaman wannan amma ma'aiki alayhi salatu wassalam haka ce masa fasbir li hukmi rabbika ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب aka hana shi ya koyi da annabi Yunus alaihi salatu wassalam domin shi annabi Yunus alaihi salatu wassalam to shi annabi ne Allah mursali aikakke dole kowa ya imani da shi amma idan ya dawo gaban ma'aiki alaihi salatu wassalam bai wuce a kira shi wali ba saboda annabawa gaba daya a hadarar ma'aiki su a matsayin waliyin suke haka da Allah subhanahu ta'ala da ya dawo yayi magana akan ulul azmi min ar-rusuli ulul azmi min ar-rusuli ya fadi fadalar su ya gabatar da su a ayoyi da yawa daga cikin waɗannan ayoyi shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka وما وصينا به إبراهيم وموسى وإيسى أن أقيموا الدين Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa idh akhadna min an-nabiyyin mithaqan wa minka wa min nuhi wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam amma Allah subhanahu wata'ala sai ya hada waɗannan manya-manyan annabawa da ake ce musu ulul azumi sai ya tattare haƙurinsu da ayyukan da suka yi gaba ɗaya sai ya hada ya ba wa ma'aiki alayhi salatu wasalam sai Allah subhanahu wataala yace fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli kama sabara ulul azmi min ar-rusuli Allah subhanahu wataala ya dauki hakurin annabi nuhu ya bashi ya dauki hakurin annabi ibrahim ya bashi ya dauki hakurin annabi musa ya bashi ya dauki hakurin annabi isa ya bashi me kenan wannan yake nunawa risala ta annabi nuhu da annabi musa da annabi ibrahim da annabi isa duka suna narkewa cikin risalar ma'aiki alaihi salatu wassalam ne domin haka ne Allah subhanahu wataala ce fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul shi yasa malaman ilmul bayan suna cewa ana tashbihi da mufradi ana tashbihi da jam'i a duk lokacin da aka yi tashbihi da jam'i wato shi wannan mushabbahu shi wannan mushabbahi din an shabbaha shi ne da wannan jam'i din gaba daya kamar yadda idan aka yi tashbihi da mufradi an shabbaha shi da mutum guda ɗaya ne rak misali anan ba ce fasbir kama sabara Musa ko fasbir kama sabara Nuhu ko kama sabara Isa ko kama sabara Ibrahim ba fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli dan me kuma wayannan annabawa in har idan aka tattare aikin da suka yi har aikin ya kai na juriya da haƙuri kuma wannan ayyukan da suka jure suka yi haƙuri aka shabbaha mutum ɗaya shine ma'aiki alaihi salatu wasalam da su gaba ɗaya to ba a maganan sauran annabawa gaba ɗaya kamar yadda mala'ika jibrilu alayhi salatu wasalam ya zo gun ma'aiki da ya zo gun ma'aiki ya ce mala'iku fil mala'il a'ala suna ta ambaton darajojin sai na umar suna ta ambatocin ambaton darajojin sai na umar amma har yau ba su gama faɗan darajojin sai na umar bin khattab ba shikenan sai ma'aiki alayhi salatu wassalam sai yace innama umar hasanatun min hasanati abi bakr to duk da shi sai na umar din mala'iku suna faɗan darajojin shi amma sun kasa kure faɗan darajojinsa to shi sai na umar din kanshi da aka kasa faɗan darajojin shi din wata hasana ce kwaya ɗaya min hasanati abi bakr kaga kenan ba za a iya faɗan ambaton ko darajojin sai na abubakar ba kenan to haka ne in aka zo aka kwatanta sauran annabawa da kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam annabi guda ɗaya ba za a iya faɗan darajojin shi da matsayinsa da ya kai in wudurin Allah subhanahu wa ta'ala ba to sannan aka hada darajojin nan nasu gaba ɗaya da ayyukan da suka yi to duk zai za su kasance hasana ce min hasanati khairil bariya wa imamil mursalin sallallahu alaihi wasallam abin da yasa zaka gane girman wannan lamari shine akwai wani babban sufi ana ce mishi Abu Yazid al-Bustami wanda wannan Abu Yazid Bustami shi ya koya wa sufayen duniya fana'i sauran sufaye gabanin sa irin su Julai da su Asirru Saqati irin su ma'aruf al-kharakin nan su irin su ibrahim bin adham su rabi'at adawiyya wadanda suka zo gabanin sa to ba su san me ake cewa fana'i ba ma'ana ba sa ba sa shiga cikin shuhudi da hudurin da har za su zo su rasa kansu gaba daya to shi abu yazid sabullan yawan khalwarsa da munajatinsa da itizalinsa da uzularsa yasa ya gano fana'i ma'ana yakan iya shiga cikin wani hali a tsantsan ibada da soyayyar Allah subhanahu wata'ala har ya mance da shi din akwai shi ya mance shi kan shi din akwai shi sannan kuma ya mance da mantuwan in ya mance da shi kanshi din akwai shi kuma sai ya mance da mantuwan kuma ma'ana ya zamanto babu shi kenan to shi wannan abu yazid ne yana shiga kalwa ya gano wani makami ya fito yana shiga wani ya kalwa ya gano wani makami ya fito to ya gaggano makamai da yawa kamar yadda ya gano wannan fana'i din shi ya fito musu to ya san ya ce a to shi shi makamin nubuwa makamin annabtan ai Allah yana mukaranarsa da makami na siddiƙanci tunda na shiga kalwa na gano wannan makami na siddiƙiya to kenan za a iya gano makami na annabta din a ga yaya yake dalilin sa nan Allah subhanahu wa ta'ala Maryam darajojinta tana ga mala'iku ana mata wahayi tana magana da mala'iku awai qalatil mala'ikatu ya maryam inna allaha haffafak iz qalatil mala'ikatu ya maryam yadda mala'iku suke ganawa da annabawa haka Allah ya yi ambace ta siddiqiya mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qabli rusul wa ummuhu siddiqatun sannan duk inda ake maganar annabawa idan aka ce minan nabiyina sai ya ce wasiddiqi wasiddiqi innahu kana siddiqan nabiyya to sai ce to tunda na gano siddiqiyya kenan zan iya gano matsayi na nubuwa ina so ne in kwatanta mana domin a san darajar ma'aiki alaihi salatu shine sai shiga kalwa abu ya ji yana kalwa yana kalwa yana kalwa shekara da shekaru sai aka nuna masa makamin nubuwa din da hasken da bai wuce bulin allura ba sai ya narke ya zamo babu shi ku fahimci maganar cewa ya zamanto babu shi ba wai ya suma ko ya mutu bane saboda haka cewa ne ya mutu ai akwai gangan jikinsa akwai gawansa kawai babu ya zama ba a san sama yayi kasa yayi ina waye dauke ba sani ba kawai zaman to babu kuma fa shi hangowa yayi hasken annabtan daidai da bulin allura ya hango ba wai ya shiga ciki ko ya zamo shi ko ya samu ba fa a nesa ya hango hasken annabtan wanda bai wuce bulin allura ba sai zamo babu shi to wannan annabta ordinary a ce misali annabtan da aka ba annabi adam annabtan da aka ba wa misali annabi Yunus ko wasu annabawa ordinary ordinary annabawa wanda dai annabin da dai za a iya kiran shi annabi kawai wannan hasken ya gani to yaya hasken annabawan da dazu muka yi maganar su ulul azmi min ar-rusul ko hasken annabtan annabi Ibrahim ko hasken annabtan annabi Nuh ko hasken annabtan annabi Musa ko hasken annabtan annabi Isa ko hasken annabtan sauran annabawa ashirin ɗin da suka rage wanda Qur'ani yayi nasi akan sannan kuma hasken karfin hasken manzanta saboda nubuwa din kasa ne da risala sai da aka ragewa aka yi combating aka ragewa risala karfi tukunna aka mayar da risala din ta zamanto nubuwa wasu za su iya daukar sa wayanda suka iya rike haske da karshen risala to inda za a dauki risalar a ba wa annabawa narkewa za su su kuma kamar yadda bulin allura hasken bulin allura na annabtan ordinary annabi wanda wani wali daga cikin manya-manyan waliye wanda ake ji da su ya hango ya zamo babu ba ya zai ba ya mutu bai zama to babu to yaya hasken hasken girman manzanta yake in haka ne hasken girma annabta to yaya hasken girman ulul azmi yake yaya hasken girman sauran manzanni yake to yaya hasken girman hasken ma'aiki alaihi salatu wassalam kaga ba iya kwatantawa to in ka gane wannan sirru ne fa zaka warware matsaloli da yawa matsalolin da zaka zo ka warware misali zaka ga annabi ne su kutuman zuwan ce ma yayi sabo wa afa adam wa asa adam rabbahu fagawa wa asa adam rabbahu fagawa ko za ka zo ci annabi Musa alayhi salatu wassalam fa wakazahu Musa fa qada alayhi annabi Musa ya kashe mutum هذا من شيئته وهذا من عدوي فاستغاثه الذي من شيئته على الذي من عدوي فوكذه موسى فقضى عليه وذاك ذا شيء فاعلم أنه لا إله إلا الله فاستغفر لذنبك قول يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وكما النبي يونس عليه الصلاة والسلام وندى أزمك يمغانا أكنسا إذ النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات وأن الله سبحانه وتعالى ya zo ya mishi hukunci a matsayin ya yi sako to ta nan ne za ka zo ka gano waɗannan matsalolin da da za ka yi kawawarar su domin idan hadara ta yi girma to ibada ɗin sai ta zamanto sako ibada sai ta zamanto sako yanzu irin sallan da yanzu mu muke yi to idan wani waliyi aka buda masa wannan sallan ya gani zai ce to wannan ba sallah bane sako ne rashin kunya ne ga Allah subhanahu wataala kamar yadda ibnu arabi yake cewa ina mamakin mutumin da yake kiran kanshi musulmi wai ba kafiri ba musulmi amma in yana sallah yana tuno wani abu ko yana tunanin wani abu a cikin zuciyarsa ai wannan kafiri ne yace ba musulmi bane yaya a gaban Allah kana sallah kuma ka tuno wani abu daban saboda haka kenan ba sallah kake ba kenan in dai a gaban Allah kake in kuma Allah shi kadai kake wa sallah ba za ka tuna kowa ba sai kai sallama tukuna to ga shi a gunsa irin sallolin da muke yi to ba ibada bace a wajensa to saboda haka ne malaman suke cewa hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabina ma'ana wata ibada da ta shiga cikin sahun wanda ake cewa innal abrara lafi na'im innal abrara lafi na'im to wata ibada da kake ji da ita cewa ibadar ta samu cikakkiyar imani ta samu cikakkiyar kula ta samu cikakkiyar ikhlasi ta samu cikakkiyar rukunai ta samu cikakkiyar sharuɗa kana ji da wannan ibada cewa babu irinta to wannan ibada in agun mukarrabi ne wanda ake ce ma al-mukarrabuna ne wannan ibada da kake ji da ita yi ta juye ta zaman to sabo sai ta juye ta zaman to sabo to ganin wannan ne duk fa abin da kaji ana cewa sabo ko zambo na wani annabi wani annabi to ba wai kai ba inda wani waliyi rikakke zai samu wannan zambu zai samu wannan ifiyani din to shi kuma ya zaman to kutubi ya zaman to siddiqi to saboda haka hadara ce take mayar da abu ibada ko hadara ce take mayar da abu sabo domin haka ne zaka ga zaka yi abu a gaban abokinka ba za mu yi da shi komai ba ko za ta faɗi wata kalma wa abokinka ba za dauke shi komai ba wannan kalmar da ka faɗa abokinka ko aikin da kai a gaban abokinka inda za ka je kalmar ka gaya mahaifinka ko ka yi aikin a gaban mahaifinka mutane za su tauce rayin kunya ne wannan rayin kunya ne to haka harkan yake tafiya gaba ɗaya ta nan ne za mu zo mu san girman annabta girman manzanta daga bisani mu zo mu san girman ma'aiki alaihi salatu wassalam kasancewar muna kan hanya za mu iya za mu sakaita a haka amma karshe da ke mun dan taɓo bayani akan ma'aiki alaihi salatu wassalam saboda tabarruki kuma cewa an kira wannan majalisi maulidi to ya kamata a ce wani abu ko kaɗan ne akan ma'aiki da ƙoƙarin fahimtarsa da sanin darajarsa a ƙarshe abin da zan yi bayani a kai shi ne ina so in tabbatar wa 'yan uwanmu 'yan tarika mu mu da fadalar Allah da ni'imarsa babu wani abu wanda mu Allah subhanahu wa ta'ala bai ba mu wannan abun ba alhamdulillah duk garin da ka je akwai yan ɗarika duk garin da ka je kuma yan ɗarika za ka je ka same su suna da mahaddatan Kur'ani. za ka samu kuma suna da malaman ilimi wanda za su karantar da kowanne irin fanni sannan duk garin da ka je daidai gurgudo za ka samu wasu manyan 'yan kasuwa ko wasu manyan 'yan siyasa a cikin da'irar darika to saboda haka idan ɗan darika yana bukatar ƙur'ani yana da malamin ƙur'ani da zai karantar da shi in yana bukatar ilimi yana da malamin ilimi da zai karantar da shi in kasuwanci yake so akwai ɗan uwansa da ɗan darika ɗan kasuwa da zai je ya koya mishi in siyasa yake zo yake so yayi ba a rasa yan dariƙa yan siyasa to ya hada kansa da mutanensa dan ne saboda idan yana yin komai tare da mutanensa dadi da ba dadi suna tare da jama'arsa amma idan yaji yana hadewa da wayanda ba mutanensa bane to ya san da cewa duk lokacin da wata rigima ko wata fitina ta taso a gun waɗannan mutane to ba zai yiwu ya zo ya ce yau ni ba na tare da su wane ba ruwana da su ba zai yiwu ba saboda ana ganin su tare a gun maulidi suke cuɗanya suke maulidi ko a gun karatu suke cuɗanya suke karatu ko idan ana muzahara ko zanga-zanga a gari a haɗe ake shiga gari ake yi to saboda haka yau abu ya baci shikenan sai ka ware ka ce ni dan tijaniya ne ba ruwana zai yu to ba zai yu ba abin da yasa na yi tsokaci akan wannan shine da yawa daga cikin garuruwa wayanda za ka samu mutanen mu yan tarika sun je sun hada kai da wasu waɗanda ake ce musu yan shi'a ko a cikin 'yan ɗarikan a samu wasu ana ce musu 'yan hakika ko 'yan tafiya to saboda haka kaga 'yan hakika ko 'yan tafiya da fadalar Allah su ba su kira kansu dama ɗan tijaniya ko ɗan ɗarika ba da zaran wanda ya ji cewa ya ce wayannan 'yan hakika wayannan 'yan tijaniya wayannan 'yan tafiya wayannan 'yan ɗarika sunan ma daban ne kaga kenan kungiya ko bangare ne daban-daban haka ne za ce wayannan yan shi'a ne wayannan yan tijaniya wayannan yan izala ne wayannan yan shi'a ne kowanne bangaren sa daban-daban to saboda haka kowa in zai yi lamarin shi ya nemi jama'ansa ya yi tare da su su kaɗai kamar yadda babu alaka tsakanin izala da darika kamar da kowa ya sani ba zai yi lokaci guda ta zamo dan izala kuma dan darika ba baya yiwa haka nan ba zai yi lokaci guda ka zamanto dan shi'a dan darika ba ko dan shi'a dan tijaniya baya yiwa kun san me yasa abin da yasa saboda shi'anci asalin shi'anci ya taso ne a gun wani bayahude ana kiran shi ibnu saba wanda ya musulunta domin ya bata ya bata musulunci wannan magana kuma ba magana ne wanda wai a wasu littattafai aka samu ba magana ne wanda aka samu cikin littattafan su na shi'a akwai wani littafi mai bayanin firkoki na shi'a ana kiran shi firakun shi'a na wani shehin malami ba shi ana kiran shi annau bakti a ciki ne ya faɗa yake cewa asalin aslu tashawu yake mili bin saba asalin shi'anci yana gun ibnu saba ne kana yahudiyan fa aslama ba yahudi ne yazo ya musulunta huwa awwalu man tabarra'a min abi bakr da umar shine farkon wanda yayi wa Abubakar da Umar bara'a ya tsine musu to domin haka ne yadda Yahudawa ba su yadda da Qur'ani ba to haka ne Shi'a ba su yadda da Qur'ani ba suke da wani Qur'ani da ake kiran shi da suna Mushaf Fatima har Muhammad bin Yaqub al-Kulaini a cikin littafin shi al-Kafi a bangaren usuli ya rawaito daga daga Abu Abdullah Ja'far Sadiq yake cewa saboda suna ambata manya-manyan waliyai ahadul baiti suna musu sharri cewa wai inna indana la mushafa fatima mushafun fihi mislu qur'anikum hadha talata marrat muna da wani qur'ani da ake ce mishi qur'ani fatima qur'ani ne wanda ya ninka qur'anin ku wanda yake hannunku to uku kenan wannan qur'anin da yake hannunmu littafi ne ba na Allah bane littafi ne an harrafa shi an rage shi bai shiga ba a da su sannan duk wani bashiye da ya zai ce ma shi ya yarda da Qur'ani ka ce mishi in ka yarda da Qur'ani to dan me baka yarda da Abubakar ba tunda Qur'ani ya ambaci Abubakar yana cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه kasancewar duk ba shi bai yarda da abubakar ba yana la'antarsa yana tsine masa dalili ne mai ƙarfi cewa bai yarda da wannan ƙur'ani ba haka na a su su suna ganin cewa sahabban manzo Allah gaba ɗaya duk sun yi ridda bayan rasuwar ma'aiki domin haka ne hadisan da aka rawaito a wajensu da ƙur'anin da ya fito ta hannunsu a gun manzo Allah to ba su yarda da shi ba cikin akidunsu kuma a matan ma'aiki alayhi salatu wasalam gaba daya la'anannu ne tsinannu ne har da Aisha da Hafsa wanda ma har suna cewa abinda Qur'ani ya kore cewa Aisha wankakkiya ce bata yi zina ba an kore mata da iftuna cewa abu ne tabbatacce waɗannan ayoyi da suke cewa Aisha ba ta yi wannan lamari ba yana daga cikin ayoyin da sahabban manzon Allah suka kakkara cikin Qur'ani haka suke cewa kuma har yau a wasu wurare in za a yi muzahara za a samu bakar kariya a mata kwalliya a sa mata igiya a wuya ana can bakar kariya a ce wannan ita ce Aisha wanda Aisha ita ce matar ma'aiki alaihi salatu wasalam yar gidan sayyidina Abubakar suna da akidu irin wannan diyawa wanda da ji ka san ba akidun musulunci bane akidu ne na yahudanci to saboda haka mu kuma yan tijaniya Sheikh Ahmad Tijani ba tijani ne ta yana kabilan tijana sannan kuma jikan ma'aiki alayhi salatu wassalamu ne wanda ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ba shi wurgin wannan tarika da muke yi wanda ya hada da fatiya da istighfari da salatu annabi da hailala da tasbihi kaga kenan ba inda wannan wannan da wannan ba inda suka hadu sannan kuma su suna shiga zawiyoyin mu na tarika ba dan son zawiyan bane saboda su mayar da matasan wannan zawiyan su zamo yan shi'a ne suke shiga karkashin zawiyoyin mu to domin haka bayani ne mai tsawo bayani ne mai yawa wanda dan wannan lokaci a gaskiya ba zai samu ba abinda nake tabbatarwa shine anan a ƙarshe ƴan uwanmu ƴan ƴan tarika dukkan lamurrukan su maulidin su abubuwan su komai nasu tunayi su kai sannan kuma waɗanda suke ganin cewa za a iya haɗuwa da shi'a da shi'a da tarika a tafi tare abinda zaka gaya musu shine to dan me wanda yace bai yadda da waliyi ba dan izala kace ba ruwanka da shi kake fada da shi kake mayar mishi da raddi sai wanda kuma yace bai yadda da sahabi ba zaka ce kai kana tare da shi saboda su sahabbai din sune iyayen waliyai har maulan shi Ahmad Tijani cikin jawahirul ma'ani yake cewa babu wani waliyi ko min walitakarsa ko min kutubinsa wanda yake da tunanin ya kai wani sahabi wanda dukkan sahabbai sun fi shi daraja shine karshe saboda haka yake cewa in kun ji muna cewa waliyi waliyi ba duk ba ma saka sahabban manzon Allah daga ciki su sun fi karfin a ce musu waliyai su iyaye ne na waliyai sai wayanda suka ki waliyai kuka ki su ba kwa hulda tare da su wanda kuma suka ki sahabban manzon Allah suke la'antan su kuma kuke tare da su kuke hulda tare wannan tanakudi ne wanda lalle wajibi ne wai ba wai ya kamata ba wajibi ne dole ne in dai kai baci jari ne dan tarika ne ka nemi yan yan uwanka yan tarika kai hulɗa tare da su su kuma yan hakika ko yan tafiya wasu ne waɗanda suke nasabta kansu zuwa ga tarika cewa su yan tarika ne amma za su zo ba sa yin sallah ba sa yin azumin ramadana da abin da yake haramun ne irin su zina ko shan giya su ce ba dukkan su halal ne suna aikatawa to wayannan mutane kamar da suka kira kansu yan hakika ko yan tafiya su ba yan tijaniya bane su ba yan tarika bane su zindikai ne kafirai ne su zindikai ne kafirai ne saboda duk wanda baya sallah kafiri ne wajibi ne a yaƙe shi Qur'ani ne ya faɗa ce fa in tabu wa qamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum mafhumin wannan shine ko da mutum zai shigo musulunci in har ba zai yi sallah ba to lalle kar a kyale shi a yaƙe shi kenan to saboda haka duk wani mutumin da ya halalta haram ko ya haramta halal ko duk wani mutumin da wani wajibi da Allah ya wajabta shi yace ya sauka a kansa saboda ya tarar da wani abin da ake ce ma hakika to a wannan lokaci ya zama to kafiri hakika abu ne wanda akwai shi amma duk wanda yayi da'awar ya tarar da hakika amma ya bar wani shari'a daga cikin shari'ar ma'aiki to wannan makaryaci ne ƙarya yake bai tarar da hakika ba da zaran ka tuno da hakika to ba abinda yake gabanka sai kula da abubuwan da Allah ya ce ka aikata to saboda haka zamu takaita lokaci ne dan kankani kuma ana jiran mu azare kuma muna neman uzuri da yawan gaishe gaishe a gaisuwa zamu yi shi a zuci eh sannan kuma duk waɗanda suke yan uwa suna bukatar addu'a kowa yayi niyyarsa yayi niyya zamu yi addu'a Allah ya biya mana bukatu gaba daya Allah ya tsare lamurrukan mu ma wadanda suke da basu suka kai Allah ya biya musu masu son su aure Allah ya zaba musu mata na gari sannan kuma ma'yan matan da suke son miji Allah ya zaba musu miji na gari yan kasuwa Allah ya bunkasa kasuwancin su ɗaliban ilimi da masu neman kusanci da Allah da ma'aiki Allah ya sauƙaƙa musu da samun ilimi Allah ya sauƙaƙa kuma kusanci da Allah da ma'aiki Ali sallallahu alaihi wasallam Allah wafaka mana Allah kuma ya shirye mu kuma muna godiya ga masu masaukin mu muna godiya ma dukkan mutanen wannan gari na Fulani me ne ma sunan gari jama'are to Fulani sannun ku muna godiya Allah ya saka da alkhairi kuma dama mun san yangon mu fulani da karanci duk garin da muka je in dai garin fulani ne in dai masu masaukin mu fulani ne a gaskiya ba ma samun matsala farkon abin da suke yi mana shine suna daura mana shayi shayi suke fara dafa mana duk inda muka je to Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka da alkhairi mu karanta fatiha da salatul fatiha karanta talatin sati kafa uku hadiya ga ma'aiki alai salatu wassalam talatin da ladan gaba daya nasa ne Allah ya aika maka mu karanta salatul fati kafa uku hadiya ga maulanmu Sheikh Ahmad Tijani Allah ya isar mishi اللهم صل على سيدنا محمد mukaranta salatul fati kafa uku hadiya ga dukkan shehunan mu na tarika gaba daya wanda muka san su da wadanda ba mu san su ba a cika da fatiha da salatul fati Allah ya alfa mana biya bukatun mu biya basukan da kin mu gaba daya ya shige mu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس من حق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
muna godiya shi Allah ya yi da lafiya Allah shi waɗannan duka za su da wutar riga ne shi kuma wannan da mu gaba ɗaya za a yi mana tajidi yawa da wannan
ta ganin kasancewa waɗanda za su karbi tarikan suna da yawa to ya kamata a ɗan yi bayani a takaice kowa ya ji akan fadalar wannan tarika da kuma sharuɗan wannan tarika domin Allah subhanahu wata'ala wanda ya nufi shi da alkhairi ne kadai zai sa shi cikin wannan da'ira ta fadara abinda ake ce ma da'iratul fadli kenan wanda har maulan mushi Ibrahim ya sai ke cewa nasihati lakum aya ikhwani faltumsiku tariqata tijani yake cewa bani da wata nasiha wanda zan iya yi muku fiye da in ce ku yi riko da tariqa ta tijaniya yake cewa tariqa mahadil fadli wa ridwani usisa bi sunnati wal qur'ani tariqa ta tijaniya tariqa ce ta tsantsar tsantsar fadala a tsantsar fadala haka ce fadala shi ne akwai wanda in yi lada in yi aiki za ba yi lada normal shi ne man ja bil hasanati falahu ashru amsalha kai aiki daya a baka lada goma akwai wanda kuma in yi aikin lada za a mishi iyaka amma iyakan mai yawa shi ne wanda Allah yake magana a man zallazi yukridu Allah qardan hasanan فيضاعفه له أضعافا كثيرة وكما مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة wanda ana kaddara wannan lada in kai aikin lada kwaya daya sai a baka lada 700 sannan Allah yake wallahu yudaifu liman yasha wanda niyyarsa ta yi kyau daga cikin ire-iren wayannan to Allah zai rubanya musu lada din zuwa mai adadi mai yawa wanda ba fadi adadin ba saboda yawansa to aka ce da'iratul fadli to Allah subhanahu wataala zai dauki kyautan da ya wuce aikin ka ya baka kyautan da ya wuce aikin ka ya baka to irin wannan ladan ne shine ladan duk wanda ya karbi tarika ta tijaniya shine tarika mahadil fadli din kenan sai ce war ridwani sannan kuma tarika ta samun yardan Allah a yau idan ka shiga cikin tarika ta tijaniya zaka yi istighfari zaka yi wa annabi salati zaka yawaita zikiri to din ne wayannan ayyuka guda uku kuma Allah subhanahu ta'ala to zai yarda da shi shi yasa shi yace tarika mahadil fadli sai yace war ridwani ai tarika mahadil fadli wa tarika mahadir ridwani tarika ta tsantsar fadala kuma tsantsar yardar samun yardar Allah subhanahu ta'ala kuma shi ya kalubalanci duk waɗanda suke cewa tarika bid'a ce sai ya ce ustisa bi sunnati wal qur'ani wannan tarika ta tijaniya an asasa ta da sunna ta ma'aiki hadisi ma'aiki wal qur'ani da kuma qur'ani domin ku tabbatar da wannan abin da maulan mushe ibrahim iyas ya fada bari ku ji wannan tarika ta tijaniya farkonta a'udhu billahi minash shaitanir rajim farkonta abu na biyu bismillahir rahmanir rahim abu na uku alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاتيا كنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نيمن سري لك الشيطان القرآن يجي Allah ne ce fa idza qara'ata al-qur'ana fasta'iz billahi min shaitanir rajim idan zaka yi karatun qur'ani ka nemi tsari a wajen Allah daga shaitan ar-rajim wanda aka jeho shi aka jeho shi daga rahamar Allah zuwa la'antar Allah kaga qur'ani ne yace ka nemi tsari a wajen Allah sai kuma bismillahir rahmanir rahim farkon qur'ani ma bismillahir rahmanir rahim ne farkon qur'ani farkon kowace sura kuma sahaba sahabbai sun rubuta bismillahir rahmanir rahim sannan cikin suratul naml akwai bismillahir rahmanir rahim innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim wasu suna cewa bismillahir rahmanir rahim na cikin fatiyan ma to qur'ani ne da fatiyar aka sauke aka sauke ta tare da ita sannan kuma mamaki alayhi salatu wassalam yana cewa duk wani lamarin da zaka fara ba tare da bismillah ba mai yankakken albarka ne Allah zai kwace mishi albarka sannan kuma Fatiha kuma Allah subhanahu wataala saboda girman Fatiha Allah subhanahu wataala ya kira Fatiha din da Qur'ani Fatihar ita ce ma Qur'ani gaba daya walqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim والقرآن العظيم din suna ne daga cikin sunayen suratul fatiha kamar da zaka ce suratul fatiha kace ummul qur'an kace ummul kitab sannan daga cikin sunayen su alwasiya akwai alwaqiya sannan daga cikin sunayen suratul fatiha din alqur'anul azim kamar da maiki alayhi salatu wassalam yace alhajju arafa arfa hawa arfa din shine hajji duk da akwai wasu rukunai na hajji daban haka Allah ya ce fatiha din ita ce ma qur'ani gaba daya to saboda haka a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ga bismillah sai ga fatiha wanda wannan duk gaba ɗayan sun kuma ka hada su karatun qur'ani ne karatun qur'ani kai shi kuma karatun qur'ani a qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa إلى الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تكون waɗanda suke karatun Qur'ani suka tsaye da sallah suna ba da abin da Allah ya arzuta musu na arziki sirrin wa alaniya suna zaton wata tijara marar wata kasuwanci marar faduwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan fadalar wanda yake karanta Qur'ani Maki alayhi salatu wassalam cikin sahih Bukhari yana cewa al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiram al-barara duk wanda yake karatun Qur'ani ya kore da karatun Qur'ani yana tare da mala'ikun da ake kiran su kiramin barara safaratin kiram bi aidi safara kiramin barara dinnan wayannan mala'ikun to shi yana tare da su saboda haka idan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ka karanta fatiha me ka karanta qur'ani ka karanta to qur'anin ga fadalarsa alladina innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata almahiru bil qur'an ma ma safaratul kiramil barara ga aya ga hadisi na karatun qur'ani sannan sai ka zo ka shiga astaghfirullah astaghfirullah dinnan ba ana magana akan wai masu zunubi ba annabawa marasa zunubai ma to Allah ya umarce su da su yi istighfari saboda a hadarar Allah din saboda girman hadarar Allah a hadarar Allah din kowa ne zunubi ne sai dai zunubin ne kala kala zunubin wani wani ya same shi ya zama wali abinda wani zai aikata a ce ya aikata zunubi in wani ne ya aikata kuma shi kuma ya zama waliyi saboda yanayin abin da ake ce ma ake cewa ake cewa hasanatul abrar sayyiatul muqarrabina wayanda ake ce musu al abrar in suka yi ayyuka kyawawa waɗanda suke ji da suke ji da su to aka dauki wayannan ayyuka kyawawa waɗanda ake ji da su idan almuqarrabuna suka ga wannan ayyuka za su yi wannan zunubai ne wannan ayi kurakurai ne to domin haka a hadarar Allah din kowa mai aikata zunubi ne domin girman istighfari da girman hadarar Allah dole ne kowanne kowanne mutum yayi istighfari idan ba ka aikata zunubi ma kasancewar kana nan ɗin mazunubi ne samuwarka a ce kana nan a cikin duniya ma zunubi ne shi gaɓoɓinka gaba ɗaya gaba gaba idanunka zunubi ne hancinka zunubi ne bakinka zunubi ne harshenka zunubi ne hannayenka zunubi ne cikinka zunubi ne zuciyarka zunubi ne ko inanka kai ɗin zunubai ne aka harhaɗa gaɓoɓi daban-daban zunubai aka mayar da kai ɗan adam to saboda haka to annabawa tun daga kan annabi adamu alaihissalatu wassalam ya gaya mana qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin hawwa'u da annabi adamu suka yi istighfari wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin annabi adamu ya yi istighfari hawwa'u ta yi istighfari sannan aka gangaro kan annabi nuhu alaihissalatu wassalam النبي نوح عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا النبي نوح كنا yace na cewa al'umma ta ku nemi gafara a wajen ubangijinku innahu kana ghafara kaga addinin annabi nuhu alaihi salatu wasalam akwai neman gafara haka aka gangaro sauran annabawa annabi hudu alaihi salatu wasalam Allah da yake wai da adin akahum huda قال يا قوم اعبدوا ما لكم من اله غيره har zuwa inda yake cewa wastaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi annabi hudu kenan annabi salihu ma wa ila samud aqam saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilayhi aka zo kan annabi shu'aibu shi ma istighfari yace wa al'ummansa wastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud aka zo kan annabi yakubu da ƴaƴansa annabi ƴaƴan annabi yakubu suka ce suka ce wa baban su qalu ya ba nastaghfir lana dhunubana baban mu ka nema mana gafaran zunuban mu a wajen Allah shi kuma ya annabi yakubu din sai yace kada saufa astaghfiru lakum rabbi kaga ƴaƴansa annabawa sun yi istighfari shi annabi yakubu kansa yake saufa astaghfiru lakum rabbi shi kuma haka nan aka zo kan wa aka zo kan annabi Musa annabi Musa da annabi Haruna annabi Musa yace rabbi ghfirli wa li akhi rabbi ghfirli wa li akhi wa anta wa anta arhamur rahimin rabbi ghfirli wa li akhi annabi Musa ce ka gafarta mini ka gafarta wa dan uwana annabi Musa yayi istighfari shi ma haka zo har kan annabi Ibrahim wama kana istighfaru Ibrahim wama kana istighfaru Ibrahim illa an maw'idatin wa'adaha iyya a wani gu kuma saufa sa'astaghfiru laka rabbi annabi Ibrahim yace da baban shi sa'astaghfiru laka rabbi a wani gu yake cewa واغفر لأبي إنه كان من الضالين وانا استغفاري لنا النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام هراك ذو كان مأيتي عليه الصلاة والسلام كان كنشي الله يشي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أخواجا وسبه بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا النبي أكي جاء وكليني غافر وجنب بنجي بيتايا كان النبي كتيبا annabin shi ma ya umarci al'ummarsa duniya gaba ɗaya su yi istighfari in ka ga dama ka karanta bismillahir rahmanir rahim alif lam ra كتاب أهتم الآيات ثم فصلا من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وان استغفروا ربكم دنن ma'aiki ne aka gaya masa aka ce ya gaya wa al'ummarsa ta duniya gaba ɗaya su nemi gafara a wajen ubangijinsu ma'ana su yi istighfari haka sahabbansa da ke babu halittu a wannan al'umma waɗanda suka fi sahabban manzon Allah sai Allah yake gaya mana halayensu yake cewa kanu qalilan min al-layli ma yahja'un وبالأسحار هم يستغفرون su sahabban manzo baccin su cikin dare kaɗan ne lokacin sahur kuma suna yin istighfari sahabban manzo kenan daga cikin halayen su wa bil asharihum yastaghfirun Allah ma yake magana bayan Allah waliyai daga cikin makaman da ake riska a ce ka kai wani makami akwai yawaita yin istighfari in kana yawaita yin istighfari sai a kai ka a daura ka kan wani matsayi na kusanci da Allah kusanci da ma'aiki shine Allah ya ce as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina sai ya ce wal mustaghfirina bil ashar to wannan shine fa istighfari a cikin Qur'ani tun daga kan annabi adamu har zuwa kan ma'aiki zuwa sahabbansa zuwa waliyan wannan al'umma gaba daya ba wanda ya bar istighfari babu annabin da ba a ce ya gaya wa al'umma su fi istighfari ba a hadisan manzo kawa ma'aiki alaihi salatu wasallam yake cewa ya ayyuhan nasu tubu ila allahi wastaghfiruhu wa inni la astaghfiru allaha wa atubu ilayhi kulli yawmin 70 marra أو رواية في كل يوم أكثر من سبعين مرة أو رواية في كل يوم مئة مرة ما يكيسي متعني متعني فا كدنغ توبا زواج ألا كنا نيمان غفرة نيدا باني دا ذنوبي ما كلهم إنا استغفاري إنا توبا سو سبعين أو رواية سو كيدا سبعين أو رواية سو تري shine malamai suka ce riwaya da ta zo cewa su saba'in ita ce farko ma'aiki da farko yana yin istifari saba'in saba'in sai ya dawo ya ƙara yake yin ɗari ɗari kaga ɗari ya fi saba'in ba to sai zo ya ƙara yake yin istifarin da Allah ne kaɗai ya san adadinsa saboda haka ce aksara min saba'ina fiye da saba'in abin da aka ce fiye da saba'in miliyan ɗaya ma fiye da saba'in ne ai dubu goma ma fiye da saba'in ne dubu ashirin ma fiye da saba'in ne ai yake yin istighfari madar adadi kawai wanda Allah ne kadai ya san adadin da yake yi to shine kaga wannan shine istighfarin da aka gina gina tarika ta tijaniya bayan karanta auzu da bismillah da fatiha sannan aka zo ne aka zo salatin annabi salatin annabi nan ko salatin fatihi ne ko ko wata siga ce daban duk salatin da aka samu salli a ciki ya zama salati inda ka ce salli ala muhammad an samu salli an samu ala muhammad ko babu wa salli ma shi kenan ya zama salati ko ma wace irin salati ne kuma girman harkan salati wannan ba shi an gaya muku ba saboda kana karanta qur'ani daga bakara har nasi ba inda zaka ga an ce Allah ga ibadar da yake yi ba ka ga an ce Allah yana sallah ko yana azumi ko yana zakka ba ba ka gani ba amma gude Allah aka faɗi abin da Allah yake yi shi Allah yake inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Allah da mala'ikunsa suna yi wa annabi salati Allah da kansa yana wa annabi salati mala'iku suna yi wa annabi salati anan tukuna aka ce ku ya ayyuhal ladina amanu ya wadanda suka yi imani sallu alaihi wa sallimu taslima to wannan abu da girma yake abinda Allah ma yana wa annabinsa salati kai kuma a ce kai wa annabi salati bid'a ce in me fadan yana da tabin hankali kai ma kana da tabin hankali ne eh Allah da kanshi yana wa annabi salati mala'iku suna yi wa annabi salati kuma Allah ya ce to abinda ni ma ina yi mala'iku na suna yi ko kuma fa zama bai same ku ba saboda haka ku kama yin wannan abu ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sai wani zai ce ma ka bar wannan abin da Allah yake ka bar wannan abin da mala'iku suke kai ma kar kai wa annabi salati salati wa annabi bid'a ce to shine fadan bai da hankali kai ma baka da hankali ne kai ne sauraron ba abin da ya kai salatin annabi daraja a cikin ibadu gaba daya saboda babu wata ibada da aka zo aka ce muku Allah yana yin ta banda salati ko akwai babu ginshiki na gaba na fulu bayan karatun Qur'ani bayan istighfari bayan salati sai haida la ilaha illallah ginshiki na fudu na atarika ta tijaniya wannan ginshiki ta fudu la ilaha illallah kuwa akwai a Qur'ani fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna a cikin qur'ani yake wannan la ilaha illallah wurare guda biyu akwai kuma la ilaha illa anta shi ma la ilaha illa Allah ne da wani salo daban a gu daya a cikin Qur'ani akwai la ilaha illa ana a wurare guda hudu a cikin Qur'ani akwai la ilaha illa huwa a wurare 30 da wani abu a cikin Qur'ani wannan abu ne za ce ku ajiye kar ku fada kuma duk inda kuka ji an ce ku yi zikiri ya yi wallazi na amanu zukurullaha zikiran kafira farkon zikiri yi ne la'ida illallahu Allah ya ce kai nusabbi haka kafira wa na ka kafira wa zukurullaha kafiran la'allakum tuflihun wa zakirina Allah kafiran wa zakiran duk inda aka zo aka ce kai zikiri da yawa to farkon zikiri la'ida illallahu tukunan sauran abubuwa za su shigo ar-rahman zikiri ne ar-rahim zikiri ne in ka kama sunan Allah kowanne irin suna kai zikiri in kai la haula kai zikiri in kai hasbunallahu kai zikiri in kai bismillah kai zikiri in ka karanta qur'ani kai zikiri sauran abubuwa suke biyowa baya amma asalin zikiri ne la ilaha illallah wanda fadar la ilaha illallah girman la ilaha illallah din ba a iya fadansa saboda abu ne da yake jan duniya yake jan sammai bakwai da kasai bakwai gaba daya kamar yadda yazo a cikin hadisin musnadin imam ahmad a hadisin ibnu hibban yazo sannan ginshiki na biyar a tarika ta tijaniya shine tasbihi in ka gama wayannan abubuwan gaba daya ka karanta a'udhu ka karanta bismillah ka karanta fatiha kai istighfari kai salati kai kai haida da la ilaha illallah karshe sai ka karasa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sai ka ce subhana rabbika subhana rabbika din shine tasbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sai ka shafa to wayanna abubuwa karatun qur'ani istighfari salatin annabi zikiri hailala sannan kuma tasbihi abubuwa guda biyar dinnan su suka hadu suka zaman to tarika ta tijaniya idan kuma mutum ya ce muku dan me za ku kira karatun qur'ani ko istighfari ko salati ko hailala ko tasbihi ku kira su da suna na tarika tijaniya to wanda ya muku wannan tambaya abin da za ku tambaye shi ko kuma dan me kuka kira kungiyar ku da izalatul bid'ati wa iqamatus sunna dan me kuka aina kuka samu wannan suna ku ku sawa abinda kuke so suna sannan kuma mutane ba za su sawa abinda suke so suna ba ka taba gani abinda bai da suna eh in ba a ce tijaniya ba da wanne abu za a gane duk duniya ba abin da bayi da suna duk nan duk da yawan muna zaune akwai mutumin da bayi da suna anguwan nan bayi da suna garin nan bayi da suna wannan kwamfuta nan me yasa ka ce masa kwamfuta duk duniya ba ka isa ka nuna abin da bayi da suna ba in ka ga wani abu bayi da suna ba bayi da suna bane kai ne baka san sunansa ba saboda haka kwata-kwata ba zai taɓa yiwuwa a samu abin da bayi da suna ba kuma wannan suna ana sa shi domin domin a mayyaze shi a bambanta shi da wani abu daban a nan duk da yawanmu da sunayenmu za a bambanta mu wannan shi ne wane fita wannan shi ne wane fita wannan shi ne wane fita daɗe da dan za a fayyace mu da me da suna to inda ba shi a tijaniya ba so kuke so kuke ƴan shi'a su je su yi abu ko ƴan izala su je su yi abu a ce tijaniya ne suka yi ta inda za ku san dole ne abu ɗin a sa masa suna kenan saboda idan ba sa suna ba misali cikin garin na akwai yan izala cikin garin na akwai yan shiya cikin garin na akwai yan tijaniya to idan tijaniyan ba su da suna yan shiya za su je su yi abu a zuwa kama yan tijaniya yan izala su yi abu a zuwa kama yan tijaniya amma tun da suna da suna ai wannan aiki ba yan tijaniya ba ne suka yi yan shiya ne suka yi sai a je a kama yan shiya ko ba haka ba to saboda haka duk dan izalin da zai zo ya ce muku dan me aka kira wayannan ayyuka na ibada da sunan tijaniya ku ce ku kuma dan me dan me kuka kira kungiyar ku da wannan suna in sun ce akwai wannan suna na tijaniya a cikin qur'ani ku ce to akwai sunan izalatul bid'a a cikin qur'ani eh to wannan lamarin haka yake tafiya to wayannan abubuwan su ne dariƙa ta tijaniya yadda ake yi akwai lazimi akwai wazifa sannan akwai zikirin juma lazimi in ka karanta uzu da bismillah da fatiha za ka yi astaghfirullah astaghfirullah ɗari sai ka yi salati kowace lafazi kowace siga da ka iya ka yi ɗari sannan kuma sai ka zo ka yi la ilaha illallah ɗari to istighfari ɗari salati ɗari la ilaha ɗari za ka yi da safe za ka yi da yamma kuma kai kaɗai za ka yi dalilin yin sa kai kaɗai Allah ya ce wa zukur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun al-jahr min al-qawl bil ghudwi wal asal wa la takun min al-ghafilin ya kasance akwai zikirin da kai kaɗai kake zama kake yi kake ganawa da ubangijinka shi ne lazimi kenan sannan wazifa za ka yi in ka yi a'uzu da bismillah da kuma da fatiya sai ka zo ka yi astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum qayyum kafa 30 sai ka yi salatul fati kafa 50 sai ka yi jawharatu sai ka yi jawharatul sai ka yi alhaylala kafa 100 sai ka zo jawharatul kamal kafa 12 amma idan baka haddace jawharatul kamal ba shine zaka zo a maimakon su zaka yi salatul fati kafa ashir kun ga duk dai maganar da muke ana magana akan fatiha istighfari salati haidala tasbih in ka gama sai ka ce subhana rabbi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sai ka fatiha zikirin juma'a kuma in aka zo aka zauna za a karanta a'uzu da bismillah da fatiha aka karanta sai a yi istighfari kafa uku sai a yi salatul fatiha kafa uku sai a ci gaba da la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah har rana ta fadi in rana ta fadi aka yi kiran sallan magruba ranar juma'a sai a yanke a ce inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sai a shafa sai a shafa wasu kuma in suka yi la ilaha illallah din aka yi shi dewa aka zo dab da rike zikirin to sai a sauya la ilaha illallah din sai a dawo Allah Allah Allah Allah Allah Allah in lokaci yayi sai a yanke ayi salatul fati istighfari uku salatul fati uku sai a ce inna lillahi wa malaikatahu sai a rike wannan shine zikirin juma'a yadda ake kenan ga lazimi ga wazifa ga kuma zikirin juma'a idan kana yin wayannan abubuwan nan guda uku nan shi lazimi ne da muka fada zikiri ne kai kadai kamar yadda Allah ya ce wuzkur rabbaka kai kadai ka zauna kai banci ka umbaci ubangijinka shi kuma wannan zikirin juma'a da wazifa za ku taru ku yi sai dai in kana da uzuri ko baka samu wanda za ku yi tare ba ko a bulaguro za ka iya yi kai kadai dalilin kuma yin zikiri a taru mutane da yawa su yi ya zo cikin hadisin Abu Huraira cikin Sahih Bukhari a hadisul qudusi manzo ya rawaito a wajen ubangijinsa ubangiji yake cewa man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin khairin minhu khairin min mala'ihi wanda ya ya ambace ni ni shi kadai zan ambace shi ni kadai wanda kuma ya ambace ni cikin jama'a wannan shi ne wazifa da zikirin juma'a kenan ni kuma zan ambace ni cikin jama'an da suka fi jama'arsa kaga wannan hadisi ne sahihi a sahihul bukhari haka a qur'ani Allah subhanahu ta'ala yana cewa wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi ka tsare kanka tare da waɗanda suke ambaton ubangijin su safe da yamma kaga wannan yana nuna ka shiga cikin wasu ku zikirin tare ka tsare kanka ka ajiye kanka cikin waɗanda suke ambaton ubangijin su safe da yamma ka shiga cikin su kuyi zikirin tare kaga dalili ne na za a iya yin jini a yi zikiri kenan sannan kuma dalilin bayyana shi a cikin wazifa da kuma zikirin juma'a saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya zo cikin sayyid bukhari da sahihu muslim daga hadisi abdullahi bin abbas yake cewa إن رفع الصوت بالذكر بعد انصراف الناس من الصلاة من الصلوات المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتجا مريا الذكر بايا أن قام صلى ولي أسن ذاك جاش لا إله إلا الله wani a can zaka ji ce subhanallah wani a can yana ce alhamdulillah wani a can zaka ji yana ce Allahu akbar har Abdullahi bin Abbas yake cewa da haka nake gane cewa an gama sallah a masallacin manzon Allah yana na cikin sahih Bukhari yana na cikin sahih Muslim ta gani shine tsarin ya yi zikiri kenan ga dalilinsa a cikin Qur'ani kuma Allah yake cewa واذكروا الله كذكركم كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا وأنبتي الله كما عندك أنبتم إياينكم in za ka ambaci iyayenka ai a bayyane kake ambatansa a bayyane kake ambatansa har Allah ya ce au ashadda zikra kama kara boli ka kara boli in za ka yi zikiri ka kara muryar ka fiye da muryar ambaton iyayenka shi ne au ashadda zikra kenan to saboda haka a cikin dariƙa ta tijaniya babu wani abu wanda ba sunna bane ba hadisi bane babu wani abu da wanda ba qur'ani bane sai ta shi Ibrahim Maulam Allah ya kara mishi yadda yace usisa bi sunnati wal qur'ani kenan daga cikin sharuɗan wannan dariƙa kuwa shine in ka karba ba za ka bari ba kun san me dalilin wannan saboda alkawari kai wa Allah cewa zan yi wannan hidima tsawon rayuwana to alkawari in kai wa abokinka ma in ka warware sunanka ya zama munafiki ayatul munafiki eh salas da yazo a cikin hadisi iza iza a cikin shi iza wa'ada akhlafa in alkawari zai saba daga cikin alamomin munafiki to in har kai wa abokinka ka saba alkawari ka zama munafiki in ka dauka wa Allah kuma alkawari ka saba kuma fa fir'auna za ka zama ko amana lamarin ya ji karbuka ce ba ka zama munafiki yayi tunda abokinka ne ka saba masa alƙawari zaka zama munafiki in kuma Allah ka saba masa alƙawari ko sai dai ka zama fir'auna ko hamana ko karuna to wannan ne saboda hakan ya kace in ka dauki wannan lazimi wurdin da rika shi jami'a ba za ka bari ba saboda kafin ka karba ba wajibi bane a kanka kuma kafin a karba ba ce wanda bai karba ba shi ba musulmi bane ko ba zai shiga aljanna ba ba wanda ya fada ba shi kitabun da aka fada cewa kai amma wanda ya karba kuma ya fi wanda bai karba ba wannan kuma dinne hankali ya sani saboda wanda ya karba ba yana la ilaha illallah ba yanzu idan na tashi na ce la ilaha illallah na faɗi kafa daya ba za rubuta mu lada ba ku da ba ku fada ba ni da ku he mu zaman to daya to wanda yace la ilaha illallah kafa ɗaya ma da wanda bai fada ba ba za su zaman to ɗaya ba balle wanda yake dari da safe dari da yamma da wanda baya yi kuma su zaman to ɗaya to dan wannan ne aka ce idan ka shiga ko in ka karba to ba za ka bari ba saboda ba za ka saba alƙawarin Allah ba Allah yana cewa yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira yana yaban wanda in suka yi wa Allah alƙawari suna shikawa ko au nazartu min nadrin fa inna Allah ya'lamu ko fa man sha'a takhadha ila rabbihi sabila sannan nabiyinsa zaka bi dokokin shari'ar musulunci dokokin shari'ar musuluncin nan kala uku ne wajibi zaka aikata sai aka buga ma misalin wajibi da zaka kula da sallah cikin jami'i da sharuɗanta da kuma rukunanta sannan zaka bar haramun aka buga maka misali da ba za ka sha taba ba saboda abubuwa haramtattu taba shi ne mai dan sauki sauki saboda an yi sabani akai to ko da taba ne ba za ka sha ba kai kaga maganan wani zina ko ƙarya ko saba alƙawarin amana duk babu su kenan tunda taban da bai kai su ba haramci aka ci shi ma ba za ka sha ba sannan bangaren haƙƙin dan adam aka ci to za ka yi biyayya ga iyayenka saboda a haƙƙin dan adam ba haƙƙin da yake girma irin haƙƙin haƙƙin haƙƙin iyaye to saboda haka abu guda uku nan ne dama a shari'a gaba ɗaya wajibi misalin sa sallah haramun misalin sa kabar karkasha ta ba haƙoƙin mutane misalin sa shine haƙƙin iyaye kaga kenan haƙƙin haƙoƙin haƙƙin makwabcinka haƙƙin dan uwanka haƙƙin ƴaƴanka haƙƙin matanka duk zaka kula da su sannan kuma wannan tsarika ba za ka haɗa ta da wata tsarika daban ba ku fahimci wannan magana sosai wasu suna dagula wannan lamari akwai bambanci in ce muku wannan tsarika ba za ka hada ta da ba za ka hada ta da wata tsarika ba da kuma ya ce wannan tarika ba za ka haɗa ta da wani zikiri ko wani wurdi ba abin da ake nufi wannan tarikar ba za ka haɗa ta da wata tarika ba misali akwai wurdin tarika ta kajiriya ko na shikabandiya ko shaziliya suna nan da yawa dukkansu kuma gaskiya ne dukkansu daga Qur'ani da hadisi aka ce amma wannan tarikar da zaka karba in ka karba to ba zai yi ka dau karbo wata tarika kuma ka hada su ba amma in zikiri ne ba tarika ba bambancin zikiri da tarika shi tarika ana zikiri ne wanda aka karbo a gumin Allah shi kuma zikiri haka zikiri ne wanda wanda aka same shi a dalili shine zikiri haka to saboda haka in wurdi ne haka wanda ba a kira ni da sunan tarika ba na kowanne waliyi irin su saifi da makamantansu ko hizbun nasri da makamantansu gaba ɗaya za ka iya ɗauka ka karanta su hizbun bahari za ka karanta saboda wurdi ne ba tarika ba amma in tarika ce ba za ka da wata tarika ba sannan kuma ba za ka je ka yi roƙo a gun wani waliyin da ba waliyin tarika ta tijaniya ba ne ma'anar roƙo ka je gunsa saboda ya kare ka da wani sirri ko wani fahami dalilin wannan kuwa shine kai din an riga ya an baka komai a shar'ance kuma duk abin da kake da shi ka je ka roƙa kuma bayi da kyau yanzu ni ne ina da dubu goma a jihuna na je ina bara ana ban naira ɗari naira biyar naira hamsin naira biyar naira goma ashirin ana bani shari'a bai amince da wannan ba to shi dan dare ka tijaniya ya samu duk wani sirru ya samu duk wani fadala ya samu kowane wurdi ta hannun maulan shi Ahmad Tijani wanda manzo Allah ya bashi saboda haka idan yaje yana roƙon wani sirru kuma yana neman wata fadala a gun wasu waliyai to a wannan lokaci ya nuna rashin godiyansa da abin da aka bashi na fadala ne saboda haka amma in ziyara ne wanda ba ka je ka nemi wani abu ba to a wannan lokaci za ka iya ziyarar kowanne wali sai za za ka ga tarihi maulan mushe ibrahim iyak za ka ji an ce ya je ya yi ya ziyarci shi usman dan fodiyo ko za ka ya ce ya je ya ziyarci shi abdulkadir a iraq ko ya je ya yi ga haka nan dai ziyara da yawa za ka ga ya yi amma wannan ziyara ziyara ne da idan ka je za ka yi wannan waliyin addu'a amma ba za ka yi tawassuli da shi ka nemi komai a wajensa ba an gane ai to sannan wayannan su ne muhimman sharuɗan da duk wanda ya karbi wannan tsarika ta tijaniya to yake da shi fadalan wannan tsarika a gurguje ko ba gaya maka ba ka san darajar fatiya in ka karanta ka san dadin da za a rubuta maka a fatiya ka san darajar istighfari kana nema wa kanka ne gafara Allah ya kankare zunubanka ka zamo tas ka zaman to kan kana tafiya a bayan kasa baka da zunubi salatin annabi da azuma mun faɗi fadalansa daga cikin fadalansa Allah da kansa ma yana yi daga cikin fadalansa salati in ka rubuta salati in ka yi salati ka fi karfin a baka lada salati za a ma kai ma shi yasa hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yace man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashara haka yace bai ce man salla alayya salatan wahidatan falahu ajru kaza ba bai ce yana da lada kaza ba in kai salati ka fi karfin a baka lada kai ma salati za ma kuma wanda zai ma wannan salatin Allah ne salatin Allah ɗaya da zai yi ya fi ibadun mutanen duniyan nan da halittun duniyan nan gaba ɗaya saboda salati ɗayan na Allah ne ibadun kuma na halittunsa ne to saboda haka wannan fadala baya iya misaltuwa baya iya misaltuwa balle a zo fadalan la ilaha illallah wanda ta zo muka yi magana akai to domin haka ne da ake cewa a littattafan tarika ta tijaniya duk wanda ya rike tarika ta tijaniya ya mutu bai bari ba to zai shiga aljanna wannan ba magana ne wanda shi a matijani bane ya faɗa ba shi ne ya faɗa ba hadisai ne burjik cikin sahih bukhari da sahih muslim wanda sanin kowa ne mahaifi alaihi salatu wasallam yana cewa man kala man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna shi kuma me tarika tijaniya abinda yake yawan yin sa a rayuwarsa la ilaha illallah ne yawancin mutane suna mutuwa ne da furta abinda suka fi yawan yi a rayuwarsa domin haka ba za ka samu dan ɗarika tijaniya ya zo mutuwa ana lakkana mishi la ilaha illallah ya kasa faɗa ba kamar da wani likita a sokoto ya ba da wannan shaida ya ce maka kawo marasa lafiya yan ɗarika in za su mutu duk suna faɗan la ilaha illallah aka kawo musu marasa lafiya yin izala za a lakkana musu ana kullawa ana faɗa ma ba za su iya faɗa ba har za su mutu wannan kada ya yi shi fadala to saboda haka wannan zamu takaita lokacin sallan magruba yayi kowa ya niyya zamu yi fatiha in muka yi wannan fatiha muka shafa kowa ya riga ya zama tutan tarikaci jami'a sauran karin bayani muna tare da malam duk wanda yake neman karin bayani ko yadda ake yi to malam zai kara mishi bayani akan wannan amin kowa ya niyya wanda za su karba su niyya sannan wanda za mu tajridi duk su niyya za mu karanta fatiha da salatu fati in muka shafa kowa ya riga ya karba kuma kowa an riga ya an mishi tajridi tajdidi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أول خاتم ما شاء الله أسمعك الله والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you. Thank you.